أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barka mu haduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka samu gabatar da karatun littafin umdatul ahkam wannan shine zaman mu na 72 a cikin karatun wannan littafin kuma yau muna 24 ga watan al-muharram shekara ta 1443 bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da biyu ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya kuma a cikin karatun wannan littafin yau za mu shiga cikin babun riba wasu sarfi babin da zai mana bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi riba da kuma canjin kuɗi mai littafin ya ce bismillahir rahmanir rahim an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء وانا حديث عن كقوشي لقسرنا عمر عن خطاب رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال إلى دامن شعنا سبت أغريش يشي الذهب بالوريء وتشنجن كوكما تشنكن زيناري لأزرفا ka ba da zinari a baka azurfa riban to lalle akwai riba a ciki illa ha'a wa ha'a sai da in hannu da hannu za ku yi wato ka miƙa wa mutum shi ma ya miƙa maka an san zinari ko zinari shine gold azurfa kuma ita ce silver zinari tsadar shi takan ninka ta azurfa yawwa to babu laifi za ku yi cinikin kai ka ba da zinari a baka azurfa ko kai ka ba da azurfa a baka zinari kuma an sani dole ne azurfan za a ba da ita kusan kusan ninkin adadin zinara to amma wajibi ne ya zamto hannu da hannu ne ba wai ka bayar yanzu kai kuma sai gobe ko sai jibi a baka ba in aka yi haka to riba ta shiga shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai riba sai dai illa ha'a wa ha'a sai dai karɓi da ungo walburru bilburri alkama da alkama riban shi ma riba ne illa ha'a wa ha'a sai dai shi ma karɓi da ungo wa sha'iru bi sha'iri haka nan sha'ir da sha'ir canji riban shi ma riba ne illa ha'a wa ha'a sai dai karɓi da ungo eh hannu da hannu yawwa to wasu malaman a wannan ko da kafin dai mu zo cikin cikakken bayanin hadisi hadisi yana magana ne akan haramcin riba me ake nufi da riba ita kalmar kalmar riba an rike ta ne daga kalmar raba yarbu wato kamar karuwar abu kenan in an ce raba wato ya ya karu kenan zada ya karu yana daga wannan fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت لنا ورتاق عروكين أما تعريف الربا الشريعة الدين المسلمين وهو زيادة مخصوصة زيادة مخصوصة في شيء مخصوص قاري كيبانتشي akan wani abu keɓantacce dalla alai kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah alqur'ani kenan da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi nuni bisa wannan din tunda a cikin alqur'ani Allah ya ce وأحل الله البيع وحرم الربا sannan ya ce ya mahaƙullahu riba wa yurdi sadaqat ya kuma ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqulu riba ab'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wa sarfu shi kuma canji huwa tahwil shine canjin abu wa huwa an tuhawila umlatan ila umla ila umlatin ukhra shine canza wani abun aiki ko wani nau'i na abinci ka canza shi zuwa wani abin daban wanda shi ma za ka yi amfani da shi canza abin amfani zuwa ga wani amfanin daban au bai'u naqadin bi naqadin ukhra ko kuma cinikin kuɗi da wani kuɗin daban kamar ka ba da naira a baka dala ko ka ba da dala a baka naira an fahimta to wannan shine tahawil ko kuma ka misali kai ka shuka shinkafa wata ake cewa jib ni kuma ina da jamila an baka ka bani to irin wannan bai halatta ka bani jamilar ka bani jib ɗinka yau ni kuma ce maka jamila sai ran da na yanke ba ko da a ce daidai da daidai ne za ka ban buhu ɗaya ne neman baka buhu ɗaya to bai halatta a samu jinkiri ba sai dai yanzu yanzu nan ka ban baka an gane sannan kuma don saboda jamila ta fi daɗin ci a kwano ba zai yiwu inda in kai ka shuka wata nau'in shinkafa wacce ba ta da daɗin ci sosai to ba zai yiwu a ce kakkaban kwano sha biyar na shinkafarka tun da kai ta gabata da kyau ni kuma tawa mai kyau in ba ka kwano goma ba in an yi haka shi ma ya zama riba an gane yawwa ma'anar hadisin abin kula dai manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya ba da labari cewa zinare ba a sayan shi da azurfa sai dai idan zai zamto duka masu cinikin suna nan tare wadda mai zinaran da mai azurfa suna nan tare kuma ya zamto a lokacin suka yi canjin kowa da kowa yana nan mai wannan yana nan shi mai wannan yana nan kuma kowa nashi yana hannunsa ka bayar in baka to haka nan burru wani abu ne kamar alkama da shi da sha'ir kusan suna kama da juna burru dinnan an ce shine alkama sha'ir kuma wani abu ne mai kama da shi saboda haka shi ma nau'i ne na amfanin gona don haka in kana shuka wani nau'in wani ya shuka wani nau'in ba zai yi ku yi canji a samu fifiko ba sai dai hannu da hannu daidai da daidai haka nan sha'ir da sha'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin a cikin wannan hadisi duk da cewa wasu malaman sun takaita riba bisa iya waɗannan abubuwan da kuma wasu abubuwan da za a ambata a nan gaba to amma wasu malamai suna ganin cewa ko ce jamhurin malamai suna ganin cewa kalmar ta shiga cikin kowane nau'i ma na amfanin gona misali farar dawa da jar dawa ba za a samu fifiko ba ba zai yiwu ka ban farar dawa kwano ashirin ni kuma baka jar dawa kwano sha biyar ba ba za a taɓa samun fifiko ba dole ya zama daidai da daidai kuma ya zamto a rana ɗaya a lokaci guda ba zai yiwu ka ba da naka yanzu a ce sai gobe a baka ɗayar ba in aka yaka to riba ta shiga kenan abu na farko da zamu riƙa daga cikin wannan hadisi shine haramcin sayar da zinari ka a baka azurfa matuƙar dai ba tare ake lokaci guda ba matuƙar ba lokaci guda za a yi cinikin a gama ba abu ne sananne cewa shi kansa zinari jinsi ne guda hakanan shi ma azurfa jinsi ne guda kuma cewa an sani cewa bai halatta a sayar da ɗayan a karɓi ɗayan ba sai dai idan ya zamto a lokaci guda za a yi cinikin ba za ka ba da ɗaya yau kai ka ba da zinare yau a ce azurfar sai gobe ko jibi ko sai nan da wata guda za a baka ba idan an samu jinkiri to ya zama riba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ha'a wa ha'a sai dai karbi da ungo to anan ne zamu gane cewa cinikin jinsin abu iri daya ko kuma cinikin jinsi ba ta da wani jinsin daban to wannan kamar wanda suke da amfani iri guda kamar zinare da azurfa amfanin su iri ɗaya ne saboda dukkanin su kuɗi ne to cinikin su ya halatta ya zamto an sami fifikon yawa tunda ba jinsin su ɗaya ba amma bai halatta a samu jinkirin wannan ya bayar yau ɗayan kuma sai gobe ya bayar ba malamai suka ce ya halatta ka ba da kamar kilo goma ko gram goma na zinare ka karbi gram ashirin na azurfa ya halatta amma dole ne ya zamto hannu da hannu ne kuma ba tare da jinkiri ba abu na biyu da za mu fahimta daga cikin wannan hadisi shine faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce burru da burru wato alkama da alkama shi ma akwai riba a ciki sai dai an bayar hannu da hannu haka nan canjin sha'ir da sha'ir shi ma akwai riba a ciki sai dai an bayar hannu da hannu malamai suka ce hakika cinikin jinsi da jinsi irinsa iri guda to ana iya yi matakar akwai canjin nau'i kamar yanzu misalin da na yi shinkafa jamila da shinkafar da ake ce mata jeep to za a iya samun wato canji kai ka bada wannan in kana sha'awar irin na wancan shi ma ya karba kamar mai farar dawa da mai jaddawa to amma wajibi ne ya zamto daidai da daidai wani bai fi wani yawa ba kuma ya zamto a waje guda ka bayar a baka banda jinkiri ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahabi illa mislan bi mislin ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تب ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la tabi'u az-zahra bil-zahabi kada ku sayar da zinari da zinari illa mislan bi mislin sai dai daidai da daidai wala tushifu ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashenta akan sashi misali dan kai naka zinaran tsoho ne bai halatta ne in karɓe shi in baka sabon zinari wanda bai kai shi yawa ba haka nan wala ta bi ulwara qabil wari haka nan kada ku sayar da azurfa da azurfa illa masalan bi muslim sai dai daidai da daidai ba na muka ce ana aka sami wato hukuncin kuɗi kuɗi ma bai halatta idan kana da sababbin nerori yan goma goma yan naira goma goma canji sababbi duk kakar kakar to bai halatta ka ce sai na baka dubu sha ɗaya sannan ka ban kai kuma dubu goma rafa dubu goma ba a sai yanzu ka je kamar kano akwai waɗanda sana'a su ke ma sana'a su ke nan suna nan a wajejen na ga ko wajen post office ne ko ina ne ko nan wajejen sabon garin nan dai akwai waɗanda su sana'a su ke nan ma za ka tare da su sun ajiye kuɗin a gaban su ka je ka bada ka bada kamar dubu sha ɗaya sai a baka rafa ta dubu goma to kaga wannan bai halatta ba saboda jinsi iri ɗaya ne yawa jinsi iri ɗaya ne bai halatta ba wala tushku ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashen ta akan sashi wala tabi'u minha gha'iban binajin kada ku sayar da ita wanda baya nan da kuma wanda yake nan kada yanzu misali in baka kai kuɗi kamar yanzu dubu ashirin in jira sai sanda ka samu dama ko sai an yi albashi kai kuma za ka ban sababbi dubu ashirin da ɗaya ko kuma dubu ashirin kai ma za ka ban amma sai an yi albashi za ka ban sababbi irinsu to wannan ba daidai ba ne in dai an yi shi ne a matsayin ciniki to ba daidai ba ne mafi lafazin a cikin wani lafazin ya ce illa yadan biyadin sai dai hannu da hannu a cikin wani lafazin kuma ya ce illa wazinan bi wazin sai dai nauyi da nauyi wato yadda nauyin wannan yake in wannan kilo guda ne to wancan ma ya zama kilo guda in wannan giram goma ne to wancan ma ya zama giram goma mislan bi mislin daidai da daidai sawa'an bi sawa'in daidai da daidai hadisin yana magana ne akan haramcin riba da kuma bayanin wasu daga cikin nau'o'in abubuwan da riba ke shiga ciki ma'anar wala tusifu din nan ayi wala tufaddilu wa tazidu kada ku ƙari ko ku fifita wani sashi akan wani sashi ghaiban binajizin din nan kuma ai mu'ajjalan bihalin ga'iban gaibar bin ajizin wato kada ku bada wanda baya nan ku karɓi wanda yake nan yanzu a ma'ana hadisin a dunkule shine a cikin hadisin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsoratarwa ne game da yin ƙari cikin cinikin zinare da zinare ko cinikin kuɗi da kuɗi sai dai in nau'in kuɗin ya bambanta misali yanzu za ka iya ba da dala dala ɗari ka karɓi naira dubu goma ko dubu ashirin saboda fifikon darajar dala ɗin da naira misali wannan ya halatta ka ba da riyal ɗaya a baka naira ɗari wannan duka ya halatta cikin hadisin kuma za mu riƙa daga cikin wannan hadisin abu na farko dai haramcin fifita wani jinsi akan jinsi jinsin abu iri ɗaya amma a fifita wani akan wani don wani ya fi wani sabunta wannan ba daidai ba ne don haka wajibi ne ya zamto daidai da daidai kuma a bayar hannu da hannu akwai ƙarin bayani da zai zo nan gaba insha Allah a hadisan da za su zo gaba عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برنيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبئت منه ساعين لسائل ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اواه اواه أين الربا أين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئ التمر ببيع آخر ثم اشتر به عن أبي سعيد الخدري وأنا حديث عن أسرق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال يشي جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني sirna bilalu ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani dabino irin mai kyan nan dabino irin wanda yake zaya da nan mai kyau fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam min aina hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga wannan da yaga dabinon sai ce daga ina ka samu wannan ya kai bilalu fa qala bilal sai sirna bilalu yace kana indana tamrun radiyun ya kasance a wajenmu akwai dabino marar kyau irin dabino nan mai kama da abu nan wanda ake ce masa tafannuwa irin dabino nan wanda ba kwallo a ciki eh ko siki sunan shi tafarnuwa ake ce mishi ai eh siki ai danyen dabino kenan ko wanda ya nuna amma kuma gashi danye shi ko tafarnuwa wanda gashi nan haka wani iri kanana kanana yisi yisi bilal ya ce to ya kasance muna da irin wannan dabinan a wajenmu fa bi'tu minhu sa'aini bi sa'ini sai na sayar da wancan din wato na bada wancan din kwano biyu sai aka bani wannan mai kyau din kwano daya ne tsa'aman nabi sallallahu alaihi wasallam nayi haka ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan mai kyau din fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inda zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai ya ce masa awwa awwa yace kai asha asha wannan kalmar awwa din nan wai kamar asha kenan mutum yace kai asha asha ainur riba ainur riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ai ita ce ainihin riba ainihin riba kenan la taf'al kada kai haka walakin idza aradta an tashtariya yace bar dai idan kana nufin zaka sai irin wancan dabinon mai kyau din fa bi tamra to sai ka sayar da shi wannan naka bai bai in akar da wani cinikin daban ka je ka bayar da shi a baka kuɗi su mashtar bihi sannan sai ka je ka sayi wancan mai kyau din da irin wannan kuɗin an gane? yawwa in za mu yi kamar in za mu ɗora wannan kamar akan sauran amfanin gona da muke da su bayan dabino ka san ayi misali yanzu kamar mu ɗauki kamar dawa ai dawa ina jin kamar ta farar dawa daraja ko yawwa to ba zai yiwu misali ka karbi farar dawa ko kuma karbi jaddawa kwano biyar misali ka ba da farar dawa kwano bakwai ba ba zai yiwu ba dole sai dai ya zamto daidai da daidai ka ba da biyar a baka biyar kuma yanzu yanzu nan yawa yawa in ba haka ba kuma to sai dai in ka sayar da naka farar dawa din mara tsadar ka je ka sai da ita in naira in kamar ana sai da farar dawa kowane kwano daya naira ɗari biyu to sai dai ka je ka sai da kamar kwano biyu ko kwano uku in ya so ka je ka sayo wancan jaddawa da ake sai da ita kwano ɗaya ɗari biyar sannan ka je ka je ka sayo da ita haka da kuɗin yawwa an fahimta yawwa to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi au kama qala rasul da yace tamrun barniyun din nan wani nau'i ne na dabino mai kyau a nan hadisin a dunkule sirna bilal al-habashi radiyallahu anhu ya zo zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani dabino mai kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya san cewa Bilal bai da irin wannan dabinan dan haka sai ya tambaye shi a ina ya samu wannan dabinan sai ya bashi labari cewa ai ya bada irin nashi ne mara kyau din kwano biyu sai aka bashi mai kyau kwano ɗaya shine irin wannan da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam dama kuma yayi hakan ne dan ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka to ya san akwai kuskure a ciki dan haka sai ya shiryar da shi zuwa ga hanyar da ta fi daidai wacce zai kaucewa riba a ciki amma yadda bilal ya yi din nan to akwai riba riba ta shiga da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dora shi akan hanya mafi daidai abu na farko da zamu rika daga cikin wannan hadisin shine haramcin fifita wani akan wani cikin abin da yake jinsin su guda kamar dawa a fifita ta akan wata dawa ko dabino a fifita shi akan wani dabinan ko mangwaro a fifita shi akan wani mangwaro ba zai yiwu ka bada mangwaro dan aure misali irin wannan manya-manyan ka bada kwali daya ka karbi irin dan kamar nan kanana kwali biyu ba bai halatta ba yawa sai dai shi mai dan kamaru in yana son irin naka ya je ya sai da nashi sai ya zo da kuɗinsa ya zo ya sai naka yawa amma ba wai ka bada kwali ɗaya a baka kwali kwali biyu ba ko ka bada kwali biyu a baka kwali ɗaya biyu halatta ba halatta har ila yau wataƙil wasu su yi wayo ka san mutum da wayo wani sai ya ce to shi kenan tunda an ce daidai da daidai kuma ɗaya ya fi ɗaya tsada to in ba da nawa mangwaron mana kwali ɗaya da cikon naira ɗari biyar sai a ban wancan mai kyau wanda ya fi nawa kyau kwali guda ba tare da ciko ba to wannan ma bai halatta ba duk da haka riban da ta shiga ciki malamai suka ce ka sani cewa ita riba wato ana takaice ana takaice ta ne cikin nau'o'i guda uku nau'in farko shine cinikin jinsi da jinsi ya zanto jinsi iri daya kuma nau'in su iri daya ko kuma nau'in su ya dan bambanta kadan to wannan shine misalin da wannan hadisin ya kawo haramun ne a fifita wani akan wani kuma haramun ne ka bayar yanzu a ce kai kuma sai gobe za a baka canjinsa ba daidai ba ne bai halatta a ba da wani abu a karbi irin jinsinsa daidai da daidai wato ma'ana wannan da wancan duka sunansu ɗaya amma kuma a fifita wani akan wani bai halatta ba dole ne a bayar daidai da daidai kuma hannu da hannu kamar yadda hadisin ya yi bayani sai nau'in riba ta biyu shine ya zamto ababen sayarwar jinsinsu ya bambanta sai dai yanayinsu iri ɗaya ne kamar misali zinare da azurfa kaga zinare daban azurfa daban sai dai amfaninsu iri guda ne tunda dukkaninsu ana yin ado da su kuma kayan kuɗi ne hakanan alkama hakanan dabino hakanan sha'ir hakanan gishiri da abin da ya kama da wannan misali zinare da azurfa jinsosi ne daban-daban sai dai amfaninsu ne iri ɗaya da aka ya halatta ka ba da kilo guda na zinare a baka kilo biyu na azurfa hakanan ya halatta ka ba da kwano guda na dabino a baka kwano biyu na dawa misali tunda kaga jin abin nan ɗinsu ya yawa amma dole ne irin wannan ɗin shi kuma wajibi ne ya zamto hannu da hannu ya halatta wani ya fi wani yawa tunda ba iri ɗaya ba ne
sai nau'in riba na uku shine an ya kusurfa mabi'ani fil jinsi wal illa shine ya zamto abubuwan sayarwar ko abin da za a yi canjin a tsakanin juna su zamto jinsin su ba iri ɗaya ba ne ya zamto kuma manufofinsu ko amfanin da ake da su ba iri ɗaya ba ne kamar dabino da azurfa da kuma zinari to wannan ya halatta ya zamto an samu wani fifiko a tsakani hakanan ya halatta za a iya samun jinkiri wajen karba da bayarwa misali za ka iya a yanzu ka karbi dabino a hannun mutum ko ka karbi wani nau'i na amfanin gona sannan kuma kuɗin ko zinaran da za ka bashi ko azurfa wadda da shi za ka biya to ka ce mishi sai gobe in baka da shi a yanzu to wannan jinkirin bayarwar ya halatta saboda nau'insu ba iri ɗaya ba ne wannan don an yi jinkiri a cikin shi bai zama riba ba to hakanan malamai suka ce akwai wasu abubuwa da suke faruwa musamman ga masu cinikin zinare wani lokacin akan samu mutum ya zo da zinaren shi ko mace ta zo da zinaren ta wanda ta daɗe tana amfani da shi a gida kamar zobe ko yan kunnayenta ko sarƙoƙi to sannan in ta kawo sai su canza mata su ba ta wani sabo daga wajensu to sannan kuma sai ya zamto sai ta yi musu cikoma sai su sayi nata da arha ita kuma na ita su kuma nasu su bata da tsada to wannan shi ma malamai suka ce bai halatta ba sai dai a auna nauyin kowanne da kowanne to in za a samu bambanci ma a darajar su sai dai bambancin nauyin in wannan ya fi nauyi wato ya fi yawa kenan to sai ya zamto mai wannan din in nata ne ya fi nauyi to ita za a yi wa ciko in kuma wanda take so din a wajen shi mai sayar da zinaran nashi ne ya fi nauyi to ita za ta yi mashi ciko amma idan ya zamto dukkanin su iri ɗaya ne adan nasu iri ɗaya komai iri ɗaya to bai halatta dan ta kawo nata tsoho ne wanda ta riga ta sa wannan kuma sabo ne bai halatta ya zamto sai ta ƙara mashi wani kuɗi ba sai dai in canji za su yi kawai sai dai su yi canji hannu da hannu ba tare da wani jinkiri ba kuma ba tare da wani fifiko ba an abin min hali qal سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا wannan hadisin an karɓo shi daga abul minhal tabi'i ne ƙala ya ce sa'altul bara abin azibin na tambayi albara'u ɗan azibu shi kuma sahabi ne ɗan sahabi da baban shi da shi kansa dukkaninsu sahabbai ne wanda ya dabna arkama sannan na tambayi zaidu ɗan arkam shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne na tambaye su anis sarfi game da canji wato canjin kuɗi ko canji tsakanin amfanin gona da wani nau'in amfanin gona ɗin fa kullu wahidin yaqul kowanne ɗaya daga cikin su biyun yana cewa haza khairu minni yana cewa wancan ya fi ni alkhairi ma'ana albara'u yana cewa zaidu ya fi shi alkhairi shi ma zaidu yana cewa albara'u ya fi shi alkhairi wakilahuma ya ƙul dukkaninsu su biyun suna cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an bai'i zahabi bil waraki dainan ya yi hani game da sayar da zinare ka karbi azurfa amma a matsayin bashi ma'ana ka ba da bashin zinari in an tashi biyan ka kuma biya ka da azurfa to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wancan kuma da yace suna kowanne daga cikin wayannan sahabbai yana ganin cewa ɗayan ya fi shi alkhairi to wannan nuni ne zuwa ga tawadu'u na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowannen su baya ganin kanshi a matsayin wani mafifici kowanne yana ganin cewa wane ya fi shi alkhairi ma'anar hadisin kuma a dunkule a cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani ne game da cinikin zinari da azurfa a matsayin bashi wajibi ne ya zamto kowanne su hannu da hannu ne amma ya zamto ɗayan akwai shi gashi nan ɗaya kuma babu shi ya zama bashi kenan to wannan bai halatta ba game da fikihun hadisin kuma za mu riƙa daga wannan hadisin haramcin yin bashi a cikin canji abin da ya shafi canjin kuɗi to ba a yin bashi ba za ka zo yanzu nan ka karɓi dala ɗari ko dala dubu a hannun mutum kai kuma za ka biya shi da riyal amma sai gobe ba ko kuma sai ka samu ka biya shi da riyal ko da naira ba wannan bai halatta ba amma idan ya zamto za a yi canji ne daga wani nau'in kuɗin zuwa wani nau'in kuɗin daban kuma dukkaninsu daga jinsi guda ne misali mutum ya zamto yana da nau'o'i na riyal ɗari ɗari ko kuma na naira dubu dubu mutum yana da naira dubu dubu a hannunsa to amma yana so ya canza su zuwa yan naira goma goma ko yan naira ɗari biyar biyar biyar ko yan naira biyar biyar haka misali to a wannan halin to bai halatta a samu jinkiri ba wajen shi bayarwar da kuma abin da za a bashi na canjinsu hakanan kuma bai halatta a samu fifiko ba ma'ana ba zai ba da naira dubu goma da ɗari ɗaya sannan shi kuma a ba shi naira dubu goma na ƙananan kuɗi ba bai halatta ba amma idan ya zamto nau'o'in kuɗin sun bambanta kamar wannan dala ne wannan kuma riyal ne to ya halatta za a iya samun bambanci a adadin yawansu ko kuma in wannan naira ne wannan riyal ne ko wannan dala ne to za a iya samun bambanci misali kamar yanzu kowace dala ɗaya ana sayan ta ne akan naira ɗari uku da sittin ko naira kusan dai naira ɗari hudu haka wani lokacin ma har yakan faka to wannan halal ne ya halatta saboda kowace ƙasa kuɗinta yana yin daraja ne gwargwadon ƙarfin tattalin arzikinta وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina abu bakrata ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil fiddati bil fidda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin canjin zin azurfa da azurfa wal zahabi bil zahab hakanan ya hana yin canjin zinari da zinari illa sawa'an bi sawa'in sai dai a bayar daidai da daidai ko da wannan tsoho ne wannan sabo ko da wannan ya fi haske ko da wannan ya fi kaza to dole sai dai daidai da daidai ya zamto in an auna su a wannan askeli zai zamto nauyin su daidai da daidai ne wa amarna an nashtari al-fiddata biz-zahabi kayfa shi'na amma ya umarce mu ma iya sayan azurfa mu saye ta da zinari gurgurdan yadda muka so wa nashtari az-zahaba bil-fidda kayfa shi'na hakanan ya umarce mu ma iya sayan zinari mu ba da azurfa gwargwadon yadda muka so wato za in dai an samu bambancin nau'i to in an samu fifiko wannan babu matsala qala fa sa'alahu rajulun sai wani mutum ya tambayi abubakarata yadan biyadin shin hannu da hannu fa qala haka za su mitu sai ce ni ma haka naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kusan duk abin da zamu faɗa cikin sharhinsa sa ya riga ya gabata a hadisan da muka karanta a baya to alhamdulillah ala ayi halin dai shi kasuwanci a musulunci kullum abin da ake kiyayewa shine kada wani ya cuci wani amma in dai mutum zai yi amfani ne da wato da ainihin kudin nashi na kanshi ko kuma wani abu dai na wakilci da mutum zai yi na kasuwanci to wajibi ne in ya shafi canji a yi shi hannu da hannu ya zamto babu bashi a ciki sannan duk wani nau'in kasuwanci wanda a cikin shi akwai garari ko yiwuwar kwara wani ya kwaru wani ko dukan hanci to wannan duka musulunci ya hana haka nan addinin musulunci ya hana riba da duka nau'o'inta haka nan addinin musulunci ya hana ka sayar da abin da baka da shi kamar kawai ka ɗauki hoton abu baka da shi kai ma ka ɗora shi a intanet to akan status ɗinka kana neman kwastomomi idan wasu sun ce sun saya wasu sun ce suna so shikenan sai ka tura musu da account number sun tura ma kuɗi sannan kuma ka yi amfani da kuɗin su ka sayo abin ka tura musu ka cire ribar ka to wannan ba daidai bane haramun ne addinin musulunci ya hana wannan hakan addinin musulunci ya hana canjin kuɗi tsakanin iri ɗaya saboda bambancin sabunta ya zamto an fifita wani akan wani to wannan ba daidai bane hakanan addinin musulunci ya hana wato ha'inci a cikin nau'in kasuwanci ko ma wani iri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yan kasuwa da mai sai da mai sayarwa to suna da zaɓi matuƙar ba su rabu da juna ba sannan ya ce idan yan kasuwa suka bayyanar da duk wata illar da ke cikin hajarsu sannan suka yi gaskiya cikin maganarsu da cinikinsu ya ce lallai Allah zai sanya musu albarka a cikin kasuwarsu amma idan ya zamto mutum ya yo ha'inci ya yo algus ya ɓoye wani aibi da ke tare da hajarsa kuma ya sayar da shi a haka ko kuma ya ɓoye duk wata illa da ke tare da abinsa sannan ya sayar da shi a haka to kaga wannan ya yi cuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana fa laysa minna duk wanda ya mana algusto baya tare da mu baya cikin mu to saboda haka in dai har mutum yayi irin wannan abin na algusto ya cire albarkar kasuwancin ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai cire albarka daga cikin kasuwancin ba za a samu su albarka ba haka nan addinin musulunci ya hana dukan hanci kamar wato mutum ya ji ƙauye ya sayo amfanin gona da araha sannan ya zo birni ya ɓoye shi yana jira sai wannan amfanin gonan ya yi tsada sannan ya fito da shi ya sayar abin da ake cewa holding wannan addinin musulunci ya hana hakanan ya hana tari wato mutum ya je tare hanyar da 'yan ƙauye ke tawa da amfanin gonarsu ko dabbobinsu ya je ya tare su akan hanya ya rika siya bisa farashin da ya ga dama sannan ma ba daidai ba ne addinin musulunci duk ya hana sannan addinin musulunci ya hana muzabana sannan ya hana mulamasa ya kuma haramta munabaza duk wannan nau'o'in kasuwanci ne shi munabaza shine kamar wanda mai kuɗi ya baje kuɗinsa mai haja shi ma ya baje hajarsa ba tare da mai kuɗin ya, ya duba kayan da zai saya din ya ga ainihin ingancinsu ba shi ma wancan ba tare da ya kirga kudin ya san adadin su ba kawai da wannan ya kalla wannan wannan ya kalla shikenan sai su yi canji shikenan wai an gama cinikin kuma babu zabi ba damar kai in ka kayan bai maka baka dawo da shi ba damar shi ma wancan wanda aka miƙa maka kudi in ya ga kudin bai mar bai dawo da shi to wannan nau'in kasuwancin shi ma addinin musulunci ya hana haka nan addinin musulunci ya hana mulamasa shine sayan abu cikin duhu kamar irin yadda wasu ke yi kamfani zai zo ya baje wasu lambobi shikenan sai ka bada kamar naira dubu sai ka duba lambobin ka zaɓi lamba guda in an ɗaye wannan lambar duk hoton da aka gani a ƙasar lambar wai shine abin da ka saya to wannan shi ma addinin musulunci ya hana hakanan a karatukanmu na baya na kawo misali musamman game da irin kamar departmental stores wanda za a ce wannan store din duk abin da ke cikinsa kuɗi naira kaza ake sayar da shi to shi ma addinin musulunci ya hana misali ya hana ka, ka ba da kuɗin sannan ka shiga ka zaɓi wani abu a'a sai dai in ka ɗauko abin da za ka saya ɗin in ka bayan ka ɗauko shi sannan sai ka ba da wannan kuɗin to wannan kam ya halatta hakanan akwai wasu gidajen cin abinci hotel-hotel waɗanda suke kiran kwastomomi sannan sai su ba da lokaci za ka ba da kuɗi misali kowanne kwastoma kowanne mutum ɗaya zai ba da kamar naira dubu goma to sannan in ya shiga ciki duk abin da ya gani kawai zai iya ci ko menene zai iya ci sai abin da ya ga dama zai ɗibi nama ya ci duk yadda ya so zai ɗibi abin sha ya sha duk yadda ya so tsawon kamar awa awa daya za a ba su awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku lokaci na yi shikenan kowa sai ya fito to kaga wannan nau'in kasuwancin ma addinin musulunci ya hana shi saboda me saboda akwai nau'i na muna- mulamasa ko kuma munabaza a cikin shi addinin musulunci ya hana duk irin waɗannan nau'o'in kasuwanci ala ayi halin da duk wani nau'in kasuwancin da akwai garada a cikin shi addinin musulunci ya hana wallahu alam anan za mu tsaya da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji da fatan ah, Allah ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka Allah kuma ya sanya mana albarka cikin dukkan nau'o'in harkokin da muke yi yan kasuwanmu Allah ya kawo musu a ciniki mai albarka manomanmu kuma Allah ya sanya mana albarka cikin abin da muke nomawa waɗanda suke ma'aikata daga cikin su ma Allah ya sanya musu albarka cikin ayyukan da suke yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين